الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وأقوى دليل على على القبلة لأهل هذه الناحية القطب الشمالي وهو نجم صغير في بنات النعش الصغرى بين الفرقدين والجدي يدور حول بنات النعش الصغرى والكبرى فإذا استقبلت القبلة في نواهي الشرق كان القطب خلف أذنيك اليمنى وإذا استدبرت كان على مؤخر عينيك اليسرى ومن الدلائل أيضا النصراني إذا حلقا في وسط السماء تكون القبلة بينهما ينبغي أن يجعل المصلي في تلك الحالة النصر الواقع عن يمينه النصر sunan taurari da abinda suke faɗa kenan annasar kuma yana cikin sunan gumakan da mutanen annabi nasara ba haka bane ba annabi nuhu ke karanta wayannan istilahat ne suka san su suna bin dukka in ka ga lokacin rana idon ka dama kaza kenan kaga daga tsakake yanka daga kun haka abubuwan da suke ta yi kenan yanzu an huce nan yanzu sai dai ko da yake kauye za a iya yin haka don kauye babu abubuwan da ake da shi nan na wayoyi da na wan nasra at-ta'ira an yasarihi wa minha al-ayyuq wa huwa kawkabun mudhi'un yatlu'u قبل الثريا بقليل من جانب الشمال فيكون وقت طلوعه في نقرة قفا المصلي وكذا رأس الناقة ويقال له الكف, الخصي الكف الخضيب يكون طلوعه قبل قبل الأبو اليوق في نقرة قفا المصلي والشعرى وأنه رب الشعرى أليس كذلك؟ وهو كوكب مضيء أزهر يكون طلوعه على يسار المصلي قلت ما لا يتي نتي والتوجه إلى عين الكعبة واجب لمن كان بمكة fuskantar ainin ka'aba zatin ka'aba wajibi ne akan wanda ke cikin masallaci kenan amma man qaba anha amma wanda ke nesa da masallacin Ka'aba fa in kana fi baladin aw qaryatin ittafaqa ahluha almuslimuna ala jihatin in garin da kake mutane musulmi tun kafin a haife ka ma kai ka zo ga inda suke fuskanta suna sallah an ittifaki cewa nan ne alqibla laysa lahu an yajtahida fil jihati fiha ba shi da iko ba shi da izini a shar'ance ce zai yi ijtihadi ya gano wata alqiblin yadda inda suke yi haka kai ma za ka yi bal alaihi ay yatawajjaha ila aljihati allati ittafaqu alaiha abin da ke wajibi a kan shi ya fuskanci alqiblan da suka yi ittifaki suna fuskanta walahu an yajtahida fil inhirafi yamnatan aw yasratan amma yana da ikon yayi ijtihadi in ana kallo haka zai dan kaɗan gefe haka ko kaɗan gefe haka wannan zai iya yin ijtihadi amma ya fuskanci wurin shine dole dai lalle wa in kana fi mafazatin aw biladish shirki yana daji ne ko ko kasa inda yake mushrikai ne kafirai ne fashtabahatil qiblatu alaihi sai alqibla ya ya kasa gane ina ce ina ne alqibla yajibu ayyajtahida wajibi ne ya ijtihadi وهو أن يطلب القبلة بنوع من الدلائل yayi iya kokarin shi da zai gano alqibla da wata wani abu da zai bashi daman cewa ga inda alqibla take shine ijtihadin da zai yi kenan wa yusalli ila aljihati allati adda ilaiha ijtihaduhu sai fuskanci inda ijtihadin shi ce masa nan ne alqibla wala i'adata alaihi ba zai saki sallar ba qala allah ta'ala allah madaukin sarki yace ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أبن الله يفعل أكينا حتى حكى المزني عن الشافعي المدري الشافعي لدى إمام الشافعي أنه قال في هذه الآية فثم وجه الذي وجهكم الله إليه والله أعلم aina ma tukun ne fa aina ma ta fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi mana inda kuka fuskanci nan abi- nan Allah ya ya sa ya zama muku alkibla ku fuskance shi yayi daidai wa qala mujahidun ay qiblatullahi ay al- al- alqiblan Allah kenan wa qila fi qawlihi aka ce a cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun fi haqqil musafiri yace a cikin matafiyi kenan idzal tabasa alaihi al-amru in al'amari ya rikice masa to shi kenan sai ya ijtihadi ya sallar sallata yi wal matlubu bil ijtihadi ainul qiblati inda shafi'i to sai imamu shafi'i ya kawo ta mas'ala mai wahala mazhabin imamu malik ya fi karfi da wani ce in kai ishihadi abinda ake so ka gano ainihin zatin ka'aba alkhibla wannan kuma ai zai wahala ko zai wahala wa qala thawri wa abu hanifa jihatuha imam sauri da imam abu hanifa suka ce a'a jihar da alkhibla take in ka fuskanci nan ka fuskanci alkhibla wa huki an ibn abbas annahu qala yace abdullahi dan abbas yace albaytu qiblatun li ahli almasjidi Ka'aba alƙiblan waɗanda ke cikin masallaci ne dole ka fuskanci Ka'aba don daga ta kana kallon ga Ka'aba kana kallo wal masjidu qiblatun li ahli harami masallaci kuma baki daya kai da kake cikin masallaci Ka'aba zaka fuskanta to wannan masallacin kuma shine alƙiblan wanda ba su cikin masallaci in ka fuskanci masallacin duk inda kake ka fuskanci alƙibla kenan والحرم قبلة أهل المشرق والمغرب وحرم كما مكة باكي ايا القبلة وأن سكي قبس ديا مكينا وهو قول مالك ما- مذهب إمام مالك كينا يجيني مذهب اللي في كرفي أنا باب الصلاة في الكعبة باب اللي يزو نين صلى أتكين كعبة إن أمبود كوفا أكشيغا in ba in kana wajen in kana cikin masallacin gashi nan za ga an yi da'ira duk inda ka fuskanta ka'aba kake gani sallah ta yi to in ka shiga cikin masa cikin ɗakin ka'aban kuma fa ina za ka fuskanta to shine abin da ake magana kenan ko ina za ka fuskanta قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Usama ibn Zaid radiyallahu anhu sun shiga cikin ɗakin Ka'aba da aka bude wa Usman ibn Talha al-Hajabi da Usman ibn Talha waɗanda suke rike masu rike da kula da Ka'aba kenan wa Bilal ibn Rabah da Bilal fa aghlaqaha alaihi da suka shiga sai aka kulle wa makasa fiha manzo Allah shi ya zauna a ciki qala Abdullahi ibn Umar fasa'altu bilalan hina kharaja suka shiga ba wanda ya san abin da suka yi ana bude kofa ana fitowa Abdullahi dan Umar saboda tsananin sunna mai manzo Allah yayi ina ya fuskanta yayi sallah sai ce ai ya manta ma bai tambaya raka'a nawa yayi saboda tsananin son ya ga sunna ما صنع رسول الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منظر الله يدي شيغا cikin ɗakin Ka'aba faƙala ja'ala amudan an yasarihi ya sa amudi ɗaya daga ɓaryan hagunsa wa amudai ni an yaminihi amudai guda biyu kuma suna damansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa thalathata a'miratin wara'ahu guda uku kuma suna bayan shi mana umudi guda shida kenan an fahimta wa kana albaytu yawma idhin yace lokacin ɗakin ka'aba sittati a'amidatin thumma salla sannan sai salla yace hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadun an isma'ila an malik hakaza wa qala amudaini an yaminihi wata riwaya aka ce umudi guda biyu daga damansa wa akhrajahu muslimun an yahya bin yahya an malik wa qala amudaini an yasarihi وكذلك رواه الشافعي عن مالك قلت ما لا يتي فيه دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة yace wannan ya ishe zamo dalili ne ya halatta ayi sallah a cikin dakhilil ka'aba a cikin ka'aba wa huwa qawlu ammati ahli al-ilm yace mafi yawancin malamai abinda suka faɗa kenan wa yatawajjahu ila ayyi janibin sha'a wa in ya shiga in ka shiga ciki duk inda ka ga dama ka fuskanta al-qibla ne an fahimta don ai za ka yi fahimta ba manzon Allah ya baya za ka yi aka ce ka kalle shi to sai kuma ka shiga cikin shi ina za ka kalla kenan aka ce duk inda ka kalla sallah ta yi fa in tawajjaha ila albabi wal babu mardudun jaza amma in ka fuskanci kofar da kuka shigo amma an rufe kofar ka ka fuskanci alkibla zai amma in kofar tana bude aka ce ka kalli ina kenan waje sallah ba ta yi ba wa in kana maftuhan lam yajuz sallah ba ta yi ba illa an takuna al'atabatu murtafi'a qadra ma mu'akhkharat ar-rahl sai dai zama kofar an dan daga ta kadan to shine ko tana bude in kai tunda an daga akwai inda kake kallo kenan ba iska kake kallo ba وكذلك لو صلى على ظهر الكعبة لا تصح حتى يكون بين يديه من بناء البيت قدر مؤخرة الرحل yace haka kuma in ka hau saman ka'aba in kai sallah to ina ka fuskanta kenan iska ka fuskanta kenan ko ba haka ba yace amma in akwai dan abu da ya tashi kadan in ka fuskanta in inda in ka fuskanci shi sallah ta yi wa qala malik yace imamu malik imamu darul hijra yace rahimahullah yace يكره أن يصلي في الكعبة المكتوبة ولا بأس بالنافلة يتي مكروه ني صلى الفريلة أتكن لكن كعبة أما النافلة تي باب ليفي قلت فيه دليل على جواز الصلاة بين الساريتين yace wannan yana nuna cewa ya halatta ai sallah tsakanin umudai guda biyu saboda akwai riwaya da aka da ta zo a dai kar ai sallah tsakanin umudai guda biyu yace tunda gashi nan manzo Allah yayi to ya halatta kenan وهو قول أكثر أهل العلم وروي في هذا الحديث قال ابن عمر سألت بلالا ابن عمر نا تنبي بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة منذ الله يا صلى ني أتكن لكن كعبة دوكا شغا فقال نعم سيجي إيه ركعتين بين الساريتين اللتين أن يساري ركعة غدا بيو سكان ومودي غدا بيو دكي برير حقونسا إذا دخلت ثم خرج فصلى وجه الكعبة ركعتين سألنا يفتوكما يصلى ركعة بيو وقد كره قوم الصف بين السواري ويسمع لما يسون كره أن تشيوا أي سهو سك إن كي سهو نن ياي أما سكان ونن فلان دون فلان أكا بين السواري أما كروهين وبه يقول أحمد وإسحاق لما روي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير فصلينا بين الساريتين قال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم با قومي با وانا أبن كي صلى كتاي abin da ake gani shi ne in za ku yi sallah tsakanin sariyatai guda biyu filoli guda biyu amudai guda biyu ai za a yanke saho daidai inda amudin yake ba mutum sai an tsallaka kenan ku amma in aka yi in an yi sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس قال يتي ناجي عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواهيه كلها لما زو الله يشغى سي الدعاء ني الدعاء ني الدعاء ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين من قبل الكعبة وقال هذه القبلة da ya fito sai sallah raka'a biyu sai ce hadhihi alqibla alqibla kenan wannan ita ce alqibla ina ma'ana hadhihi alqibla yace to kuma da hankulura wannan alƙiblan da Allah ya fuskanto mu ita ce alƙibla ila yawmil qiyamati ba za a saba canzawa ba kuma abin da ake nufi kenan ko hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an abdullah ibn humayd an muhammad ibn bakr an ibn jurayj an ata'in an ibn abbas qala akhbarani usama ibn zaid وذهب العلماء إلى رواية ابن عمر لما فيها من الزيادة in su malamai suka tafi kan riwayan Abdullahi dan Umar saboda akwai ƙari a ciki wannan ce ya shiga ya fito wannan kuma ce ya shiga ya yi sallah ba a samu ƙari ba eh qawluhu hadhihi alqiblatu cewa dai manzo Allah ya hadhihi alqibla qala al-khattabi ma'anahu أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت الأمر القبلة أنجما كينا نو لكن كعبة كعبة شيء القبلة da ba za a taba canza ba don da ana kallon baitul maqdis ba a canza aka canza aka dawo ka'aba yace daga ka'aba kuma ba za a canza ba ila yawmil qiyamati kenan la yunsafu ba'da al-yawmi fa sallu ila al-ka'bati abadan an fahimta wa hiya قبلتكم القبلة كينانكو الأمر من الله صلى الله عليه وسلم قال ويحتمل وجها آخر يجزاء يفسراكم دوت معنى وهو أنه علمهم السنة في مقام الإمام يجي يانونا مس السنة إن أكزاء صلى غا القبلة غا عند الإمام زي صيام واستقباله القبلة ده يندكم اللي من زي فسكنتي القبلة من وجه الكعبة دون أركانها يفسكنتي باركنا دي إنك دوبك كلا كي صلى تاي وجوانب الصلاة وإن كانت الصلاة من جميع جهاتها مجزئة باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى باب دي زونا بيان فلدن دي كتكين صلى أما صلى مكة da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Masjidil Aqsa waɗannan masallatai guda uku sune fiyayyun masallatai a cikin duniya baki da har ana da kasa to wanne masallaci ne yafi daraja to shine manzon Allah zai bayani an fahimta قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة شيء رويته من أولنا حديثي يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي صلاة في مسجدي هذا صلاة yin sallah fi masjidi haza a cikin masallaci na wannan masallaci na wannan to wani kenan ake nufi haza masallaci na khairun min arfi salatin fi masu wahu ya fi la daraja da sallah dubu in ba masallacin annabi ba ne sai dai masallacin ka'aba إلا المسجد الحرام سيدي مسلاة كعبة وأخبرنا لمنزو الله مسجد هذا فمي أكي نفي sai suka ce wannan ƙwaryar da manzon Allah ya gina wannan masallacin shi ake nufi to in aka fara da masallacin fa suka ce ba zai shiga ciki ba wayan suka ce a yasa an ka shiga masallacin annabi za ga hududu masjidin nabi hududul haramin nabawi haka za ga da girin fenti aka yi daidan inda wannan ne kware masallaci lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai kuma suka ce in an fada da masallacin duk ya shiga cikin wannan hukunci an fahimta eh wanne ne wanne ne yafi a fada da saboda me saboda me wannan maganar sai na umar ne ya ce wannan masallacin ko an fara da shi ya kai yaman tun masallacin annabi ba haka ba ne ba da aka zo aka yi kari aka yi kari aka yi kari to ga inda manzon Allah ya gina da hannun shi ga inda kuka zo kuka yi kari wannan ne ya fi daraja eh وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال أخبرنا أبو مصعب قال أخبرنا مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله وقال أفضل من ألف صلاة معنى دول مسلاتي إن ذاك يصلى أتكي صلى مسلاتي النبي يفو أن مسلاتي دا صلى دبو سيدي مسلاتي مكة شيني دمي مئة ألف وأبو عبد الله الأقر اسمه سلمان عبيد الله ابنه يروي عنه هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من طرق آخر عن أبي هريرة وزاد عبد الله بن إبراهيم ابن قارض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wata riwaya shi aka samu kari ya ce wa inni akhirul anbiya'i ni ne ƙarshen annabawa wa inna masjidi akhirul masajidi wa inna masjidi akhirul masajidi kuma tabbas masallaci na shine ƙarshen masallatai a to masallacin darar hadisi ba masallatan Kano fa masallatan gida masallatan duniya kuma da aka gina daga baya fa eh eh shine karshen annabin da karshen masallacin da karshen annabin da ya zauna karshen birni a Madina Madina ita ce karshen birnin da da annabi ya zauna masallaci shine karshen masallacin da annabi ya gina matakai karshen annabi ƙarshen masallacin da annabi gina sannan a ƙarshen birnin da wani annabi ya taba zama manzo Allah sallallahu madina ke shi yasa mutane aka cewa al-madinatul munawwara sai wani malami ya ce ai in ka ce munawwara baka ba ta darajar ta ba duk kasan da eh duk kasan da musulunci ya shiga ci ya zama Kano al-munawwara duk kasan da musulunci ya shiga ya zama me munawwara to mecece darajar madina ce ka ce almadinatin nabawiyya wai sai ka danganta ta da annabi in ka ce almadinatin nabawiyya shine an ba ta darajar ta kenan in ya zama da kasar madina ana danganta ta da annabi don ta samu daraja sahabbansa da suka zauna da shi kuma ana kore ana so a kore su daga annabi don allah hannun hankali zai nan قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد البليهي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري akwai firabri a cikin waɗanda suka rawaito a bukhari ke na sha ce riwayat karima riwayat firabri riwayat kaza kaza kaza قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شوبه قال حدثنا عبد الملك ابن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة أبو سعيد الخدري يا كي تارد منزو الله يا كي تايا قوم شابيو wannan ka ce kana son karaba shi da manzon Allah ka ce ba mutumin kirki bane ka ce zaka kana sukan shi kai sukan kuma kibiya za ta da kai ne kanka farkon wanda duk wanda baya girmama na gaba wallahi ba zai rayuwarsa ba za ta yi albarka ba sai ya kunyata a duniyar nan ke sa ka gani duk malamai sai a girmama su su ma su girmama na gaba su ma su girmama har a kai kan sahabbai har a kai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah ya ce laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana duk wanda baya girmama na gaba da shi ba shi cikin mu manzon Allah ya fitar da kai cikin jama'arsa laisa minna ba cikinmu yake ba ba mu tare da shi ba ma san shi ba ma bukatarsa mallam yuwaqqir kabirana haka kuma duk wanda baya tausaya mana kasa da shi ba ka cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah ya kore ka a cikin taronsa cikin jama'arsa ina zaka je ka samu albarka ithnatay asharata ghazwatan قال سميته أربعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني قال ya ce ya ji abu hudu daga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam la tusafir almar'atu masirata yawmaini illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahramin kada mace ta yi tafiya tafiyar da za ta yi kwana biyu sai dai tana tare da mijinta ko wani muharraminta ɗaya kenan wala sauma fi yawmaini alfitr wal adha ba a azumi ranar babban sallah da ranar karamar sallah wala salata ba da subhi hatta tatlu ash-shamsu ba a sallar da ba shi da sababi bayan sallar asuba har sai rana ta fito wala ba'dal asri hatta taghruba haka kuma bayan la'asar ba za a tashi ai nafila haka ba sallar da ba ta da sababi amma duk sallar da take da sababi lokacin ta ne sai a yi ko hatta ta gurba shamsu har sai rana ta faɗi wala tushaddu rihalu illa ila salasati masajida ba za a ɗau da mara ba sai zuwa ɗayan masallatai guda uku masjidil harami wa masjidil aqsa wa masjidi haza masjidi haza wasu malamai wannan ishara suna daukansa da muhimmanci suna daukanta da muhimmanci fa masjidi haza eh iya wanda manzo Allah ya yi ke sun kuntata ko kuwa daidai suka yi baka yi saka ce sun kuntata ba in ka ce sun kuntata manzo Allah ke ne kuntata ya ce haza wannan ina ma nan ishara da ce masallaci na ya yi tsaya ya ce wannan wannan masallaci na wannan masallacin nawa an fahimta wa masjid al-aqsa wa masjidi haza هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شؤبة قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد التوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashaddu ar-rihala wace ce ba a daura damara wannan kuma yace kada ku yi illa ila salasati masajida sai dai ɗayan masallatai guda uku masjidil masjidil ka'aba wa masjidi wa masjidil aqsa waɗannan guda uku هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة to yanzu wannan matsala an wuce rigima ko masjidi haza a nasu yadda rihal matsalatu shaddin rihal suka ce babu inda za a ɗau da mara a je ziyara sai waɗannan masallatai guda uku aka ce ko dai ku ce su suka fi ko su ne suka fi muhimmanci amma ana iya ana ɗaukan da mara a je a yi ziyara sai aka ce in kai ba kance to sai su to sai su amma in ba haka ba sai da aka shekara nan ana ta fama yi a buga wannan ya buga a buga a buga manzon Allah yana kwance masallacin shi wuce ba za a ziyarci kabarin manzon Allah ba shi ne masallacin masallacin da wa ya samu daraja madina da wa ta samu daraja sai malamai suka ce akan cewa ma ba za a yi ba in ka je ka ce za ka ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da za a fada sai a ce kayi kuskure kayi laifi ne kayi zunubi zunubi nawa ake yi tun safe zuwa yi maguda nawa ake yi balle ma fassar in za a yi matsala sai a yi adalci matsala da take mujma'un alaiha sai ka faɗa ta wannan matsala ce mujma'un alaiha haka shi usman da ya fada haka duk malamai suka fada ba a yi ma mutum musu sai kan matsalan da aka samu ijma'i a kanta amma matsalan da aka samu wa'annan malamai sun ce kaza wayansu malamai sun ce kaza kuma duk amintattun malamai ne baka isa ka ce dan me na dauki wannan ba sai na iman ce kai ma don me ka dauki wancan tunda duk fahimta ne an fahimta shi yasa za a iya ziyaran zaka zaka je ziyaran makabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai malaman da suka ce ya halatta daidai ne kuma ba ka da yadda zaka yi da su ba su gaza malaman da kai kai yadda da maganarsu ba na cewa ba za a yi ba ba su fi waɗannan ba waɗannan ba su gaza su ba an fahimta yasa ba a jayayya da tashin hankali da menene da menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje mana ka'ida guda nawa allimu wai me kenan ku ilmantar ku karantar ku sanar wa yassiru wala tu'assiru kuntata ba ka'idojin da manzo Allah ya faɗa ba kenan abin da manzo Allah ya faɗa kenan to me yasa yanzu karantarwa ya zama faɗa tashin hankali menene da menene duk wayannan hadisai da ake da ake tashin hankali akan su mun karanta shekaru 30 kenan wannan makaranta sura dan kaɗan watanni kada ya ciki shekara 30 duk wayannan matsaloli an karanta su kuma cikin ruwan sanyi aka wuce me yasa yanzu suka zama tashin hankali me yasa yanzu suka zama tashin hankali eh rashin fahimta kenan ko rashin fahimta ko sa son zuciya ko sa kaza ko son duniya ko menene da ko nuna isa ko son mutum yana son a san shi illa iyaka amma babu wani abin da manzon Allah ya fada ya kawo kuma ya kai tashin hankali ce manzon Allah ya zo ya kashe tashin hankali ne yaya kuma mas'alarsa za ta tashi hankali sai da in ka bi son zuciya farkon ladabi da ake yi kenan malamin ka da ya karantar da kai lahallari ka girmama shi ka je jami'a karka wulatanta shi ka yi karatu ka dawo kana girmama shi malaminka da haka har a kai shi ma malaminsa ya girmama shi shi ma malaminsa ya girmama shi har a kai kan sahabbai har a cike ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har kaga mutum yana gani wani bai isa ba wani suna ana magana kan ba albarka ba ilimin ma eh haka yace halaftu yaminan غير ذي مسنويته wala ilma illa husnu zannin bi sahibi yace nayi rantsuwa da kuma ba zan yi dogaciya ba babu ilimi sai kyautata zato da wala ilma illa husnu zannin bi sahibi to shine yake kawo zaman lafiya an fahimta amma an ka fahimci kuskure sai ka je ka yi ta mutane shirabe kana hauka kuma kana tafiya tsirara kai baka sani kuma Allah ba zai kyale ka baka batar da mutane kai ka samu lafiya ba zai taba yiwa ka batar da mutane da gangan ka Allah ya kyale ka ka shirya ka je ka shiga yanda kai ganganci ka batar da haka za ka zauna kana kana kallon gaskiya Allah ba zai ma muwafaka ba a shekara na ka batar da mutane da gangan dan son duniya sannan kai Allah ya ma muwafaka ka je ka shiga aljanna ka bar su eh ba zai yi ba shi yasa suna kallon ga inda gaskiya take amma bayan da za a yi suna kallo ga inda gaskiya take amma ba yadda za a yi duk abin da kaga ya daga kai ya samu karbuwa babu sunna amma sunna na fitowa tana sunna na daga kai komai zai sauko kasa ne ku yi da fada ko kar ku yi fada ku yi a zage ku a ba wallahi da sunna da kai ka isa ka yada sunna sunna da kanta take yaduwa waye yada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kaga wani abu ya samu karbuwa lokacin sunna tana bacci ba wanda yazo ya daga ta ana zuwa ana tashin ta da bacci da kanta take tafiya da kanta take tafiya da kanta take tafiya eh saboda ba za a taba hada gaskiya da ƙarya ba to mutum ya shekara hamsin sittin saba'in yana kan abu yana saka mutane yana batar da mutane karshe gaskiya ta zo ta dada bayyana yana kallo yana ji yana kallo ya kwanta ya kasa bacci wallahi tun da gashi ne ya auna ya auna ga gaskiya inda take to ya za mu yi da mutane ya za mu yi da mutane kuma asalin wannan matsalolin duka kana yi ne don ka tara duniya kuma ka tara ma 'ya'yanka kar su sha wahala duk abin da ake yi ba wai din gaskiya ba ne an fahimta? eh shi sa in sunna ta taso ba wani abin da zai iya tare ta fa ba wani abin da zai iya tare ta to amma ya za ka yi shekara kaza ga abubuwan da yanzu abubuwan da ake karanta ba za su karantu ba ba za su karantu ba kuma gaskiya kai kuma ba za ka iya ɗauka ka karantar ba to ya aku kai shekaru arba'in talatin yana ko kai mauka baro to shi ne sai ga ana nan ana ta bari a ta faɗa ɗai a yi ta tashin hankali wannan ya raddi wannan ya raddi wannan ya raddi ko zai ɗan ji sanyi wallahi babu sanyi sai cikin gaskiya ka ɗauki ka karbi gaskiya ka rabu da ƙarya ba haka kace ba gaskiya in ta tabbata gaskiya to ƙarya ba ta da zafi ba haka ya faɗa ba a gabin da matsalar take kenan kada ka taba tsammanin cewa kafi sanin kafi sanin sunna ba wallahi zurfi ka sani a kai ina ka samu ba karantawa kai ka gani ba wayannan littafan sun san su shekaru hamsin baya amma ba su ke ci ba wannan lokacin ba da su ake cin rayuwa ba ba da su ake kafa mulki ba ana abin da aka gada ba da su ba ne da waɗansu abubuwa ne kuma aka zo to yanzu kuma waɗannan abubuwan sun zama matsala ana kiki kaka da su to da yana da wahala yana da wahala ko ka shekara hamsin ka batar da mutane sun waya sun fi dubu ɗari waya sun kai miliyan to yanzu kuma ya za ka yi kai ka kaddara ka gani in kai ne ya za ka yi eh ya za ka yi ba karamar matsala ba ce ba ba karamar matsala ba ce ba kana ganin ta gama duk sa'ad da kaji mutu ya ce to aina daina hanya sun hadu hanya ne sun hadu hanya ne zai tragnite amma ciki ka tarar da kakanka ubanka ciki aka haife ka ciki aka yi aka yi aka tara maka na daina da wahala ko قلت ما لن يتي تخصيص هذه المساجد لما أنها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم وقد أمرنا بالابتداء بهم قال الله سبحانه وتعالى فبهداه مقتدئ معناه كبشريانس شريانس وا annabawa duk wanda ka ɓata lokacin kakai bai kama kafan annabi ba wallahi ba annabi ba ne ba annabi ba ne bai kuma isa ba bai kama kafan sahabbai tabi'ai ma bai kama kafan su ba wallahi balle kama kafan sahabbai ولو نظر أن يصلي في مسجد في مسجد من هذه المساجد الثلاثة يلزمه أن يأتيه فيصلي فيه وإذا زي ما كان شيء واسي يصلى مكة كو مدينة كو مسجد الأقصى تو للي ne ya tashi ya tafi ya je yayi sallah ya cika bakancin shi fa in salla fi ghairiha min al masajid la yakhruju an nadhrihi duk wani masallaci da zaka je kai sallah a ciki wannan bakancin na kanka sai ka je in makka kai ka je ka'aba kai in masallaci annabi ne ka je wajen in masjidil aqsa ne ka je abinda ake nufi kenan walau nazara an yusalli fi masjidin siwaha la yata'ayyanu wa alaihi an yusalli haythu yasha'u yayi niyyar yi sallah a wani masallaci banda wannan guda uku duk masallacin da yaje yayi an fahimta a yanzu babu rigima a kan za a je madina a ziyarci annabi za a je قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن خبيب أو عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ما بين بيتي ومنبري سكان جدانا دا منبرينا تبكي من رياض الجنه wa mimbari ala haudi mimbari na kuma yana kan tafki na ne na aljanna ranar lahira kenan ko sallallahu alaihi wasallam Allah ya shayar da mu daga wannan هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة بلا شك دوانا وحلحل دسكي دوانا وحلا دا أبو هريرة يحقور دا تلوشي يحقور دا كذا yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zashi kasuwan shi wannan yace aka ce to dan me me yasa yafi kowa shekara shekaran da aka yakin Khaibar ya shiga musulunci mana ana musulunci da shekara bakwai ya zo ya karbi musulunci to dan me zai fi kowa rawaito hadisi ya ce wannan za shi kasuwar shi wannan za shi kamfaninsa wannan za shi bizai yana zaune yana tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me zai hana ya fi kowa riwaya wannan abu a hankalce ma wannan ba abu ne mai wahala ba ya hakura da ya hakura da yunwa an fahimta ya ce yana hakuri ne da yunwar cikinsa saboda ya rawaito hadisi daga manzo Allah ya fi shi ya ci tuwo ba haka bane ba wata rana aka dada shi gwamna a madina za a je yake a dawo ya ce kuntu ajiran inda ibn Affan wa ibnati Ghazwan ahdu lahum idza saru wa ahtatibu lahum idza nazalu walhamdulillahi allazi ja'ala ad-din qiwama wa Abu Hurairah imama ce na kasance dan kodago ne inda ibnatu Ghazwan da ibn Affan sai na Usman in suna tafiya na je ina musu ana yana menene yana zigara kuma ana tafiya in an je an yada zango kuma shi zai je ɗaya kiraruwa zon a dafa abinci a ci haka ya hakura yana yi ya ce gashi yanzu alhamdulillahi lazi ja'ala dina wa ba huraira imaman saj'un munafi saj'un nafi ba haka bane ba gashi abu huraira ya zama shugaba yanzu ya zama gwamna a madina sa'an nan ka zo kana son ka jinsu ba kaza bane ba kaza bane ba kaza bane to me amfanin haka me amfani babu abin da zaka yi canzawa fa cikin abin da ya wuce fa waɗanda Allah ya yarda da su suka yarda da shi kuma yazo cikin alkur'ani Allah ya yarda da su sun yarda da bai wanda Allah ya musu haka suka bar duniya Allah ya karbe su hannu biyu biyu yanzu ka zo ka bata lokacin ka lafiya ma ya ishi mutum kenan قال وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري abin da ya tafi tabbata kenan shi a kwatarwa ma bai na kabari wa mimbari ya suka ce ai lokacin da aka yi magana manzon Allah bai bar duniya ba balle abin ne shi to in haka ne ma fa ba zai yi da wahayi ba zai yi ko ba zai yi ba shi yasa babu wani tambaba a cikin abin da manzon Allah ya faɗa ma bai na baiti wa mimbari rawzatu min riyadil janna هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك أساسي في مسألة أفد وانا دقا إن دفت وانا دقا إن دفت دو أن وحل حلولك وذوك تي آه ما يكو ما يبقى تميكو كي بند بند روس أبو يوشبوك تبا جنا أبو برناي ما تدوى حلا يا أم باكا كتفيلة أي تدن يولا أوا بيوكا روسا صدقا وكا تشيكا جنا تدن يولا awa nawa za ka yi awa uku yasa barna ba ta da wahala shi yasa ba ita ake nufi ba rusa abu barna rusa abu kwandam menene a'a ka gina abu shine yafi komai wahala ka gina abu shine yafi komai wahala shi yasa duk duniya suke tema duk duniya manyan duniya an zo an yi kisar da kaisar da meye suka ce manzon Allah zo cikin shekara 23 ya gama gina komai ya tafi kuma komai yana tafiya har yanzu shi ne suka ce a hankalci ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah ne a hankalce balle kai da kake da imani balle kai da kake da imani kila ma'anar hadis aka ce ma'anan wannan hadisi anna salata fi zalika al-mawdi'i yin sallah a wajen mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zikri fihi yuaddi ila rawdatin min riyadil janna sai kai ka cikin tabki cikin tabkunan aljanna wa man lazima al ibadata inda al mimbari yusqa yawm al qiyamati min al hawdi wanda ya lazimci ibada a wajen mimbarin manzon Allah za a shayar da shi daga tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha kama jaa aidun aidul maridi ala makharifil jannati ya ce a'idul maridi wanda yake ziyara dubiyar mara lafiya ala makharifil jannati yana ga albustan lambuna gonaki na aljanna ya'ani iyadatul maridi tu'addihi ilaiha wa kama ja'a fil hadith aljannatu tata zilalis suyuf aljanna tana karkashin inuwan takubai ne yuridu annal jihada yu'addihi ila aljanna abinda ake nufi ai jihadi zai kai ka aljanna in ka samu shahada alaysa kazalik wa qila inna ma'anahu ma baina minbarihi wa baitihi jazaa'u rawdatin min riyadil janna i rawdatin min riyadil janna وكذلك قوله منبري على ترعة من ترع الجنة ترعة باب أينا كان كوفر أتكين كوفر الجنة أي حذاء حذاء ترعة من ترعها والله أعلم بسورة اللغة من جناة بير ايتو إن شاء الله قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن بويه الزراد قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا عيسى بن أحمد العسكلاني أبو أحمد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي منبري هذا منبري هذا matsala kuma ta sake dawowa wannan mimbari nawa to bayan manzon Allah in an canza mimbarin kuma fa eh wannan akwai akwai bambanci saboda ku tuttire ma'ana inda manzon Allah ke tsayawa yana yana hutuba da aka gina mishi wani mimbarin ya koma wannan me yayi kuka ya yi manzo Allah ya zo ya yi rarrashin shi ba haka ba ne ba to shi ya sa wannan ana magana ne kan mimbarin kenan ku ala tur'atin min tura'il janna kan hanya kan hanyar kofofin aljanna قال أبو بيدا الترعة الروضة على المكان المرتفع خاصة الروضة على المكان المرتفع خاصة فإن كان على المكان المطمئن فهي روضة أم فهمت الترعة والروضة إيه. وقال أبو عمرو والترعة الدرجة ويروى إن قدمي على ترعة من ترع الحوض قال الأزهري ترعة الحوض مفتح الماء إليه يقال أترعة الحوض إذا ملأته قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال يتي امترى رجل من بني خدرة وانا متن دقى كبيرا أبي خدرة أبي سيد القبيلا أبو سيد الخدري كينا wa rajulun min bani amr bin auf da kuma wani mutum cikin kabilan amr bin auf su suka yi jayayya suka yi musu fil masjid alladhi ussisa ala taqwa suka ce wani la masjidun la masjidun ussisa ala taqwa suka ce wani masallaci ake nufi masallacin kuba ake nufi ko masallacin annabi an fahimta wannan yace kaza wannan yace kaza وقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر هو مسجد قباء فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء سكا ذو سكا تنبي منظر الله صلى الله عليه وسلم فقال هو هذا يعني مسجده وفي ذلك خير كثير هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من غير هذا الطريق عن أبي سعيد الخدري lokaci ya cika? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم kansa ba da lada
ya gai ya gida ya lamura ya shi zama ya lamura wani sunan tare har yanzu shi ai zuwa yi wani gugu eh Assalamu alaikum.